بما أنزلنا في الحق الحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما نعملكم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ما دامنا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ألا مغنى دعاء أهل الكتاب domin tun farkon wannan sura har zuwa wannan wurin Allah na faɗa masu hujjoji na gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na gaya masu ya ahlul kitab lima takfurun don me kuke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah shine alqur'ani wallahu shahidun ala ma ta'maluna Allah yana shaida yana ganin abin da kuke aikatawa ويجازي كل مقصى كي عليها كنسا قل يا أهل الكتاب كذلك يا مصر يا رسول الله أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله دم يكوشي جوية متعني قبل الدين الله من آمن والنبان قسكيا بتكذيبكم النبي وكتم عتيه دقوي وقالتا أنك جوا النبي ونعتيه دقوم بوي سبا النبي ديكي تكن لتافنكم tadlubuna sabila kuna neman tafarki iwajen mu'awwajatin karkatacciya ai ma ilatan anil hakimi karkacewa ga barin gaskiya wa antum shuhada alhali ku ku alimuna kun sani bi anna ad-din al-mardiy al-qayyim ad-dini yaddaje wanda yake da dadde huwa shine dinul islam addinin musulunci kama fi kitabikum kama yadda yake a cikin littafin ku وما الله بقادر عما تعملون ألا بيب كان قابلنا كنت عيكتاوا من الكبر نكافر والتكذيب نكريتاوا وإنما يؤخركم إلى وقتكم إيا كائنا جنكر تامك زوا لوك تنكو لجالي كلي مكساكيا دينا قابلنا وكايكتا ونزل آية قبيا سوكني لما بار مر مر مع اليهود يا عند ساشي يهودا وافق سوريا على الأوس والخزرج bisa kabilan ausu da khadarai ba ga da gota alluhun haduwan kansu ya bata masa rai fa zakkarahum ya tunatar da su bima kana bainahum da abin da yake tsakanin su bi jahiliyyati a cikin jahiliya min alfitani na fitina qad shajaru suka tada hankali wa qalu yaqtatiluna suka yi kusu su fada sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tudiku fariqan min almu'minin min alladhina utul kitaba idan kun bi wasu yanki daga ahlul kitab yardukum za su mai da ku ba da imanikum bayan imanin ku kafiri na kafirai wato sababin sa ko wannan aya kuwa zan cewa lansar mutanen madina wanda suka ba da gaskiya da annabi kabila ne guda biyu awsu da khazraj to da can a zamanin jahiliya sun zauna suna gaba wajen shekara 120 kullum suna cikin yaƙi da musulunci ya zo suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama farkon waɗanda suka kama fara gamuwa da shi sun zo aikin haji mutum shida daga mutanen madina suka yi mubaya da annabi a shekara baɗi suka sake dawowa suka zo su goma sha biyu suka yi masa mubaya a shekara na uku suka turo mutum saba'in da uku da mata goma suka ƙarfafa mubaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to bayan nan ne annabi Allah ce to na zaɓa maka madinan nan da ka fara samun mataimaka tun daga makka nan tashi hankali ko ina mutanen ka duka kai kora ga nan ne sai annabi hijira zuwa madina to da suka ji annabi ya suka musulunta gaba daya da wannan ausu da khazar ne wanda tsakanin shekara ɗari da ashirin ana faɗa sai suka musulunta da suka musulunta sai yaƙi ya ƙare musulunci ya tattara tsakaninsu manzo Allah sallallahu ya ce to ku ne ansar wato mataimakan Allah to manzo Allah sallallahu yana zaune tare da su to akwai wani bai hure ya san abin da yake tsakaninsu da na tashin hankali da faɗa ranar nan sai zo cikin madina sai ya ga yau auzu da hatsarmi ne ake zama ɗaya ake shawara ɗaya kai wannan abu sai ya ɓata masa rai sai ce na san yadda zan yi sai ya tura wani yaro majalisar su sai na cewa kun tuna ranar bugasa wato wani rana ne da aka yi yaki mai tsanani tsakanin su sai tuna musu waƙoƙin da suke yi na zaburar da juna a wannan lokacin sai shiga waƙoƙin ba sai shaidan shiga aikinsa ba sai ko so ka fi kakkarwa kamar dai ana mutum kirari wani yana makyarkita wani yana makyarkita an dara shi namiji ne ba a dai kame dai a ce haka sun shiga gida an ɗauko makamai an fita waje wannan na ga su dukkan musulmi suna bari la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai fita ya same shi ce kai me haka me haka me haka ya da so ga manzo Allah kuwa kuma sai ya dawo cikin hankalinsa ya ce ya rasulullahi ga abin da ya faru ya ce haba haba bayan musulunci ya daidaita tsakaninku yanzu ni ina tsakaninku za ku yi wannan al'abida a wal jahiliyyati wa aina bayyana azhurukum za ku yi da'awa irin na jahiliya gani a cikin ku Allah Allah ku ji tsoron Allah fadin da annabi haka duk sai suka jefar da makamin kuma suka rungumi juna wannan na tsozo yana ka yafe mini wannan na ka yafe mini wannan na ka yafe mini har suka ce ba mu taba ganin rana mai shi'umci da farkonsa daga ƙarshe zama mafi alkhairi irin sa ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya masu kar ku yarda da ahli kitabin nan idan kun bi su za su mai da ku kafirai bayan kun imani wa kai ba takfuruna wa kai ba takfuruna antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بأرض الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وبكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم yaya za ku kafirce istifhamu ta ajibin abin mamaki ne a ce ku ausu da hazaraju kun kafirci wato bin kuma abin zargi ne gare ku alhali wa antum tutla alaikum ayatullah ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum a cikin ku kuma akwai rasuluhu manzansa wa man yatasim billahi wanda ya riko da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim an shirye da shi zuwa ta farki madaidaici ya ayyuhal ladina amanu ya masu imani ana fadin lansaru innan da auku da haraj ittaqullah ku ji tsoron Allah haka tafi hakikanin tsoronsa bi an yuda an tambaya annan me hakikanin tsoron Allah yace an yuda bala yusa wa yashkara fala yufar wa yanskar fala yunsa tsoron Allah a bi shi kar a saba masa, a gode masa kar a mutunce masa, a tuna shi a ambace shi kar a manta da shi. Da suka ji haka haƙa tuƙatihi in ji Allah, haƙa tuƙatihi na gaskiya suka ce kai wannan abin ya yi tsanani. Wa manya kawa ala haza ya rasula wa yake da ƙarfi a ce mutum ya zauna ba zai taɓa sabon Allah ba, ba kuma zai taɓa mantawa da Allah ba, kuma ba zai mutunce ma Allah ba. Anya ya rasula haka zai yiwu suka ji ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko a yi mutanen rahama ne sai Allah ya ce to tunda ba za su iya ba fattaqullahu masadatu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko amma abin da nake so wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi wato ana gaya ba cewa kar ka yadda ka je lahira ba kana musulmi ba idan ka je lahira kana mai tauhidi la ilaha illallah to duk abin da ka je da shi zai sauki amma ka je lahira ba tauhidi duk abin da ka je da shi lahira babu sauki don haka Allah ke ce wala tamutunna in dai ba za ku iya haka tuqatihim ba to wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ka yadda ka mutu ba kana musulmi ba in ka je lahira kana musulmi to Allah subhanahu wataala yana cewa rahamati wasi'at kulli shay'in rahama na ta da dukkan komi shi yasa annabi ke cewa ka dinga aikata alkhairi koda koda na baki ne baka san abin da zai cece ka lahira ba kaga tsoron Allah na farko kenan to tsoron Allah nan sai ya kasu kashi uku a bin misalin awamili wa zabin nawahi wato ma'ana akwai tsoron Allah na amawa shine la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan shine ami wanda ake so ka je da shi lahira kar ka yadda ka je lahira ba la ilaha illallah akwai na hasawa wanda su kullum ambaton Allah suke yi ambaton Allah suke yi kowane lokaci to akwai na hasil kawafi wanda su ba su da tunani sai Allah kamar yadda ibnu Farid yana cewa ولو خطر لي في سواك إرادة ألا خاطري سهوا حكمت بردتي da wata rana zan ce zan yi wani tunani a zuciyana ba Allah ba ko ɗan yaya ne sai ce na yi ridina fita musulunci ne abin da ba a so dai kar ka zauna ba tare da Allah ba to shine wa haka tuka ce wala mutum ne la wanta musulmi sannan Allah ya ci gaba da horo cewa wa atasimu bi hablillah kai nemi kiwo da igiyan Allah hablillah anan shine jama'a jama'a جميع الجماعة رحمة وما الفرقة عذاب يد الله مع الجماعة ƙarfin Allah yana tare da jama'a duk wanda ya rabu da jama'a inda suka yi ittifaki ya fita cikin addini to shine Allah ya ce bi hablillah ay dinihi addinin Allah jami'an baki daya wala tafarraqu karkuran raba ba'd al-islam bayan musulunci wa kuruni matallahi sannan ku tuna ni'mar Allah alaikum akan ku ya ma'shar al-aus wal hazraj ya jama'an ausu da hadarat in kun in kuntum a'da'an yayin da kuke gaba da juna qabla al-islam qabla al-islam gaban musulunci fa allafa baina qulubikum ya tara tsakanin zuciyanku fa asbatun kuka wayi gari bi ni'matihi da ni'mar Allah ya tawana yan uwan juna fi dini a cikin addini kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tafarraqu wala tafarraqu manzo Allah yana ce alaikum bil jama'ati fa inna shaytana yafirru min al jama'ati ku rike jama'a duk inda jama'a suka taru suka ce wannan abu shine gaskiya musamman addini shine gaskiya shaytan yana guje ma jama'a har ma wani lokaci annabi yana cewa inna ma yaqulu zibu al qasiya kura in yazo bai cin da tsakiya na gefe yake kama to duk inda mumine suka yi ittifaki suka ce wannan abu shi ne gaskiya to ka zama wajen in ka koma gefe ka zama shazi to shaidan ya samu abin da yake so idan ka ga mutum ɗaya ya ware ka ga mutum biyu ka ga mutum uku to gudu ka je wajen mutum biyu in ka ga wajen mutum uku ka je wajen mutum uku ya fi amma manzo Allah sallallahu yana cewa a wani hadisi ihtilafu ummati rahama sabanin al'umma na rahama ne to ba sabani na aqida ba me aqidar musulmi la ilaha illallah muhammadu rasulullah to daga kuskure ne a ce akwai saɓanin aƙida a musulmi dan duk musulmi la ilaha illallah shine aqidarsa shi kuma aƙida wani abu ne wanda ba za ka gani ba zan gani ba a zuciya ne in ka ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah baki dai ya faɗa musulunci zai kyale ka in ka faɗi haka in zuciya ya kulla shi kenan in bai kulla ba ya daidai ne to saboda haka dukkan al'umman musulmi la ilaha illallah ne maimakon a ce saɓanin fahimta masalan misali maza Allah zai yazo da la ilaha illallah duk musulmin duniya ya yarda da wannan kowane irin ma tunani yake da shi manzo Allah ya zo da salloli biyar duk musulmin duniya ya yarda da wannan kowane irin tunani yake da shi manzo Allah ya zo da zakka duk musulmin duniya ya yarda da wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da azumi duk musulmin duniya ya yarda da wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da haji duk musulmin duniya an yi ittifaki a tushe bandare shi bandare shi reshe shi ne kamar waɗansu abubuwan da ba farilla ba kamar na filfini sai na ce ni kullum zan yi wa Allah tasbihi safe da da rana safe da yamma me ya hujjanka a'a malamai sun yi mani ijtihadi waliye sun ce wa sabbihuhu bukuratan wa asila saboda haka tunda Allah ya ce safe da yamma na yadda da ijtihadin su bari in bi Bari na sai waɗansu sun ce nemi gabara wastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ga hujjan sunan bari in bi wannan magana da irin irin waɗannan duk wanda yake cewa a'a ai aqida ya saba bai san karatu ba ne aqidan musulmi bai saba ba aqidan musulmi la ilaha illallah misali iyaka ka ce fahimta ya saba kuma fahimta a tsakanin sahabbai tun daga can ya saba tun daga can sai na baka lokacin da manzo Allah ya bar duniya abinda aka fara bari zakka aka ce ba za a yi ba sai na an baka dai tara sahabbai ya ce kun ga mutanen nan sun ce ba za mu ma sa ba mu zakka ba menen shawara ni ba na ga a yaƙe su ka ce a'a sun faɗi la ilaha illallah mu sa musu makami yace fahimtan ku kenan eh fahimtan ku kenan to ni ko ba fahimta na kenan ba wato fahimta na in sun hana ni akuya ɗaya sai na yake su saboda Allah bai taɓa zakka raba zakka da sallah ba kuma ya ce illa bi haqqiha kaga fahimtan su kenan dole suka bi fahimtan sa kuwa da aka zo za a tara qur'ani sai na Umar ya zo ce ya ya sai amirul mu'minin mu tara alqur'anin nan dan na baya sai amfani da shi dan alqur'anin har annabi ya bar duniya ba a tare yake ba yana hannun mutane ne wani ya haddace aya goma wani ya haddace ishirin wani ya rubuta a ganye wani ya rubuta a menene duk taron sahabban nan babu wanda ya haddace alqur'ani ba su wuce mutum bakwai ba aka je yakin jamal aka kashe mutane da yawa sai na umar ya ce a tara qur'ani a baka ce ni zan yi abin da annabi bai yi ba ni in yi abin da annabi bai yi ba ni abubakar ba ni ba ya ce Allah ya haskaka zuciyanka kamar yadda ya haskaka nawa ka ga cewa yin haka ya fi kyau daga baya zai ce a to na gane yin haka ya fi kyau a zo a tara alqur'ani a wannan alqur'anin da aka tara ba wannan 60 din ne ba irin 25 ne ruwayin qur'ani ne da shi ne ya zama constitution aka ta yaki da shi a duniya aka daji shi ake gama hujja da shi ba a tara ba sai zamanin sai na usmanu aka sake tarawa ba wasali ba dugo ba menene duk waɗannan ijtihadin sahabbai suka yi kaga ba su saba Allah ɗaya ne ba ba saba azumi ba ba saba zakka ba ba saba haji ba amma yaya za mu yi mun kullo makaza ya za mu yi mun kullo kaza sun saba ne to irin wannan ne manzo Allah ya ce ikhtilafu ummati rahama misali yanzu addinin mu ɗaya ne annabin mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne amma yan kazo sai a ce wannan yana malikanci wannan yana shafi'anci wannan yana hanifanci wannan yana hambalanci su ne mazahibul arbu'a wanda suka shahara a duniya ah to maliku annabi ne shi aka kama alqur'ani ya ma ga annabi ba zama na annabi aka yi shi ba amma a yau in ka fita cikin da'ira ta musamman a nan mu afirka ka fita to baka da ijtihadin da zaka koma hadisi kamar yadda ake ta shirmin yanzu maliku yayi ijtihadi yayi mana litafai ga yadda zaka yi alula ga yadda zaka yi sallah sauransu kai sai kaga ijtihadin nasu da yi ba sai ka tsallake wai ka je ka kamo hadisi in ka kamo hadisi sai ka rikice yau ka buga ka nan gobe ka buga nan ai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daina su ahalarin nan da ashimawi yanzu in ka ce kana neman fara'ilun salati a cikin sallah je ka fito min da shi farillan alula a sallah ina yake a qur'ani don Allah sa qur'ani ka fito mana da farillan alula ko ka fito mana sallan azhar raka a gudu ko sallan la'azar raka a gudu ko magariba raka a uku ko isha raka a gudu ko asubahi raka a biyu kuma a ciki yayin da za a yi karatun su ka je ka fito alqur'ani da gari ko babu shi ba za alqur'ani ba ba za ka ga azhar sallan azhar alqur'ani raka hudu babu shi sallan la'asar raka hudu alqur'ani babu shi magariba alqur'ani babu shi raka kaza babu shi karatu lokaci kaza babu shi sai an koma hadisai hadisan kuma baka isa ka bai sai su waɗannan Allah ya kawo su har lokacin da aka fi maliku maliku aka gani a rubuce a kafansa maliku hujjatullahi fil ard maliku hujjan Allah ne a bayan kasa to shine ba addini bai rabu ba su fahimta ne na maliku misali maliku idan imam maliku ya zo sai ya ce shi bai yarda a yi aure ba sai kuɗi ya kai rubu'in dinari sai ya kai rubu'in dinari in an yi haka auren bai yi ba imam shafi sai ya ce ya yi ko kwandala aka bayar me hujjansu duka kowa da hujjansa imam malik ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure akan rubu'in dinari imam jabi ce gaskiya ne amma wata mata ta zo wajen annabi ta tsaya a gaban manzon Allah ya rasulullahi gani ka aure ne annabi ya kalle ta bai ce komai ba ta sake magana gani yace in kalle ta bai ce komai ana uku bai ce komai ba sai wani ya tashi ce ya rasulullahi in ne ba a da bukata ina so maza Allah sallallahu yace kana so yace to kana da sadaki yace nan fa ɗaya ban da shi ya koma ya zauna ba wanda yace ina so sai tashi yace ya rasulullahi yanzu ina ciki manzo Allah ce ina ina sadaki yace ban da shi ya sake zama manzo Allah ce iltamis walau khataman min hadidi je ka samu ko da dan zoben bakin garfe ne a ba ta yace babu annabi yace to me ka hada ce na alqur'ani yace na hada ce kaza kaza yace na daura maka da ita to tunda annabi yace walau khataman min hadidin to a ba da khataman min hadidin ai aure ko bai samu hujja to haka usulul fiqi wannan karatu ne musamman na usulul fiqi ina maliku ya rasa nasa ina wannan ya rasa nasa aka zo misali mace in ka sha nononta ka sha nonon mace ba ita ta haife ka ba matar amma ka sha nononta tun baka kai lokacin yaye ba to haramun ne ka auri matan haramun ne ka auri ƴaƴan matan dan sun zama ƴan uwanka ko yayyanka ko kanninka haramun ne haramun ne in mace ce ta auri mijin matan dan ubanta ne don daga daga maniyinsa aka samu da wannan abu Imam Malik ya ce to shikenan ni dai ko tsotso da ya aka yi ko tsotso da ya aka sa yaro ya tsotsi nonon mata tsut guda daya to ta haramta ko da an sa ruwa ne an gauraya aka sha inda ya ji gardan nan ta haramta shafi ya ce a ni mai yadda ba sai an sha so biyar me wajen ka a ai qur'ani ne ya faɗa a to ai da hadisi samsu rana'atin yuharrimna manzo Allah ce tsotso biyar yana haramtawa Imam Malik ya ce to hamsu rana'atin nan naji hadisi ne amma mutum ɗaya ruwai to ni ban yarda da wannan ba to mutum ɗayan ba adali ban ce adali ne amma ni dai ban yarda da wannan ba shi ko Imam Shafi ce na yarda na ɗauka idan baka sha so biyar ba a shafi hanci to akwai halacci ga aura shi ko malika ce tsotso ma an kai tsotso fara tsotson nan to haka abun yake aka rikita mutane a dawo hadisi a dawo hadisi ai wanda kake ganin ma masu bid'a suna yin bid'a kai ba annabi ya faɗa ba ai ijtihadin wani mutum ne wanda ma bai ga annabi ba iya ga ka ce ibnu taymiya ko ko ibnu qayyim ba zaman da shi ba sai bayan shekara 800 bai ga annabi ba duk wani wanda yake maganan abu kaza bid'a abu kaza bid'a Allah yana da hannu Allah yana sakowa kasa ba a fara shi ba sai bayan shekara 800 to shi wanda ya fara makan ai shi ma ijtihadi yayi ya ga annabi ne ya ga masa to idan wani ya ijtihadi yace ai istighfari don a samu lada ya kawo aya yace ai salatin annabi don a samu lada ya kawo aya yace ai zikiri don a samu lada ya kawo aya yace Allah yana da falala da yawa kullun lil falal yani lillahi in kai kaza ka samu falala kaza sai ka ce na shi ijtihadin ba kyau kai kuma ba daga annabi ka karbo wai karbo daga annabi sabai lokacin ba ruwansu da nawafil manzo Allah lokacin da yazo ba maganar nafila ana kokarin a karbi la ilaha illallah ne kokari ake a karbi la ilaha illallah a rubuta kafirci duk na sauran kananan abu a ruwa yi kamar yadda in kun lura nan kasan a nan kasan mu duka yawanci afirka nan baƙaƙen fata ba a sallah ana ana kabar ko to lokacin da malaman suka zo a rabu da kafircin ma tukun a rabu da kafircin a nemi a yi sallan ma dai kawai wannan sunna ne ko kai ko baka yi ba sallah ta yi ko shi kenan in abu ya tabbata ko to abin da aka rage ai sai a kawo shi wannan shine yake faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabanin al'umma na rahama ne kamar irin na Maliku da Shafi'in nan sabani ne in wannan ya maka tsanani ka ruga ga rubuta wannan tsanani ta ga yanzu a wajen Maliku idan ka auri mata da idda aka daura auren ka dage cikin idda in an raba kuma aure har abada Shafi ya ce in an raba an ta kare idda a auren sulaka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ke asalin dai abubuwan kenan wala tafarraqu wa talabu ana wala takunu kal ladina tafarraqu wa quruni ma Allah alaikum kutin yayi man Allah akan id kuntum a'da'an yayin da kuke abokan gaba da juna fa allafa baina qulubikum fa azbatun kuka waye gari da nimar Allah ikhwanan yan uwan juna fi dini wal wilaya wa kuntum ala shafa hukratin min na lokacin da kuke rarraben nan kuna gefen ramin wuta ne laysa bainakum wa bainal wuqu'i fiha ba abin da ya rage ku auka ciki illa an ta mutu kubbaran sai dun ku mutu kafirai dan lokacin da suka dauko makamin nan mai son ya kashe wannan da mai son ya kashe wancan duka kafirai ne inda sun mutu a wannan lokacin sun shiga wuta ba an qadakum minha Allah ya tsamar da ku da imani da annabi Muhammad كذلك كما بين لكم ما ذكر كما إن أك بينا مكو أبن أك أمتا يبين الله لكم آياتي ألا يجي بينا مكو آي وينسى لعلكم كوكو تهتدون كواشريا
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولتكن منكم أمة أساموت الأمة لكتكنكم cikinku mana yad'una ila alkhair wanda suke kiran mutane zuwa alkhairi shine musulunci wa ya'muruna suna horo bil ma'ruf da ya kamata wa yanhauna suna hani anil munkari ga abinki wa ulaika da'una al'amiruna an-nahun waɗannan masu kiran nan masu horo masu hani humul muflihun sune masu babban rabo wajen Allah alfa'izu wa min dinnan litaqili ma'ana ba duka ba don ba kowa ne ya cancanta ya kira zuwa ga Allah ba sai wanda ya zama ahadin haka nan jahili ba zai kira mutane zuwa ga Allah ba mai zai gaya musu ya san farillai ne da sauran su yasa ce min din nan litabili ya anna ma zikira dan abin da aka ambata cewa ai horo da ya kamata ai hani ga binki fardu kifayatin farilla ne wanda in wani ya yi dauke ma wani la ya zama kullal umma bai lazimci kowane al'umma ba wala ya liqu bi kulli ahadin bai kuma dace da kowa ba كالجاهل كمن جاهل وقيل أنت زائدة أي لتكونوا أمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا كركوا دمو كمن وان تسكر الربا عن دينهم قبل الدين واختلفوا سكي ساباني في أجنسا من بعد ما جاءهم البينات bayan hujjoji sun zo masa manzo Allah yana gaya mana yahudu sun rabu kashi 71 ko dukkan su kashi 71 nan yan wuta ne sai guda daya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu dukkan su ‘yan wuta ne sai mutum ɗaya haka nan al'umma na za su kasu kashi saba'in da uku sai dai guda ɗaya aka ce wanne ne guda ya rasulullah ya ce ma abin da nake kai ni da sahabbaina abin da nake kai ni da sahabbaina shine Allah ce wala tafarraqu wana wala takunu kallazina tafarraqu wa ahtalafu in ba'da ma ja'ahum bayyinat wa hum la yurusuna yahuda wa ulaika wadancanan kadahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ya tabbata lamu gare su wannan Allah subhanahu da Allah yana faɗin masu kiran nan su ne masu babban rabo an ce manzo Allah zai ce inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada yaghfiruhum al anbiya wa shuhada li qurbuhum min Allah tabaaraka wa ta'ala qalu wa ma ya rasulullah Allah yana da wasu bayi ba annabawa bane ba shahidai bane annabawa suna burin su zama su da shahidai saboda kusatansu ga Allah ya rasulullah wane ne waɗannan yace humul ladhina yuhabbibuna an-nas ila Allah wa yuhabbibuna Allah ila an-nas قالوا يحببون الله إلى الناس فهمناه فكيف يحببون الناس إلى الله قال يأمرون بالمعروف رواية wannan waɗanda suke soyar da mutane zuwa ga Allah suke sa mutane su so Allah suke sa Allah ya so mutanen suka ce ya Rasulullahi to wanda ake sa su so Allah kaman fahimta to yaya wanda za a sa Allah ya so su kuma ya yake wacce waɗanda suke horo da ya kamata suke horo da abin ki idan sun bi al'amarin Allah suka bi abin da ya hana to anan manzo Allah sallallahu alaihi ba da magana mai tsoro yace kai yana gaya ma sahabbai idan an dawo yaki sai yace mun dawo karamin yaki zuwa babban yaki rajana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar ya rasulullah wanne ne jihadi babba gashi mun je an kashe mu mun kashe yace jihadun nafs ka yaƙi da zuciyanka shine babban babban jihadi kaga zuciyar nan ta fi komi tsanani fa inna min al-hijarati lama sun makasar da min ba da zalika fa kal hijarati gaban dutse sai manzo Allah ya ce gaba da cewa to abin da yasa nake gaya muku haka da sannu wani zamani zai zo a ƙarshen zamani mutane za su zo za su musulmai ba musulmai ba ba abin da zai saura a musulunci sai sunansa ga qur'ani ana karantawa amma alamomi ne mafi sharrin mutane a wannan lokacin malamai mafi sharrin mutane malaman lokacin da makarantar lokacin me yasa suka zama haka yace ulama'u bidwamai malami kwadai yawa ana da kwadai ba za a faɗi gaskiya ba yawa za a faɗi gaskiya ba idan aka ga wani wanda zai bada sai a dan kauce a ce ai ba haka ake nufi ba ne akwai wannan to makaranta kuma riya yanzu karatu bai zama riya ba ana yi don Allah yanzu har ya goma da gasa ko ba zama riya ba har da gasa maza Allah nan yace antum fi zamanin al-qulub amiratun ku kuna wani zamani zuciya a raye yake wa sayati zamanin wani zamani na zuwa ta kunul qulub kharaban zuciya a rushe wal masajidu amiratun masallaci a raye kaga masallaci gannan gannan amma zuciya ba Allah almuluku yatakabbarun a wannan lokacin ma sarakuna girman kai girman kai wal aghniyau mawadata yafaluna ruwa wal ulama malamai yadmuna kwarai wal ubbalu masu ibada riya wa tujaru masu tijara yasta'miluna riba ba abin da za su yi sai su riya manzo Allah sana yake faɗa don Allah irin waɗannan abubuwan anya ba mu shigo ba anya ba mu shigo ba wanne ne ba mu shiga cikin to hatara hatara a rage kwaɗayi a faɗi gaskiya a rage girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ce ni ne mutakabbir duk wanda ya girman kai ranar kiyama za mu haɗu da shi za mu haɗu da shi ka ji mutane mutum na da biliyon amma makwacin shi na ji yunwa yana da biliyon kuɗin da yake da shi bai isa ya gansu ba zai haukace sai dai gani a takarda a yau to za ka iya kwana da miliyan ɗari a ɗaki ne wallahi ko ɓera ya motsa za ka hankalinka zai tashi ai ba zai ba naka ne amma dai ka gani a takarda kaga kaga yahudawa kudin ka ne amma baka taba ganin shi ba sai dai a takarda yawa sai dai a takarda ran da ka je kuma naka ne zaka karba ka yi layi a san maka a yanzu ka yi layi a san maka ran da ka je bayarwa wa zai tume ka amma in ka je dauka in ba dacewa sai an dauke hoton ka kai ne kuwa in kai shi ne cewa ce bai daidai ba ko ma a sake kai ne kuwa a zonan da na zo ne shi ne ce me yasa ku tume ni ba sai to haka dai abin yake kaga duk abin da ake faɗa mun zo ranar kiyama idan ya zo akwai ban mamaki manzo Allah sallallahu ya ce wa farkon mutum wanda za a fara mai hisabi a ranar kiyama wanda ya dauke da littafin Allah da wanda ya je fi sabilillahi ya jihadi aka kashe shi Allah zai ce mai karatu na baka littafi na mai kai ka ce kullum karatu dare da rana Allah ja ba ba dan ne kai ba an faɗa me yaki na yaki har an kashe ni Allah ce ba dan nan yi ba an faɗa me kuɗi ya kai ce ai na ba da kyauta an yi layi ina ba da gero tiya tiya ina aika Allah ya ce ka ya boye mana ai na sani ba dan ne kai ba farkon wanda za a fara kai wuta kenan guda uku Allah ya tsare mu zalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tahtadun nam yawma tabyallu wujuhun wa taswaddu wujuhun rana nan na zuwa mai ban tsoro waɗansu fuskoki za su yi baki wata tafiyar za su yi fari wata fadu juhun wasu fuskoki za su yi baki yawmal qiyamati ranar kiyama wa amma alladhina suwaddat wujuhum amma waɗanda fuskakun su suka yi baki wa humul kafiruna su ne kafirai wa yalqauna za a jefa su cikin nari a cikin wuta wa yuqalu lahum ana ce musu tawbihan dun zarge a kafartum ba da imanikum yanzu kun kafirce bayan imaninku bayan anan karka ce ai ba su imani ba sun yi a ina yau ma hadal misaki ranan da Allah ya ce arastu bi rabbikum duk ba sun ce bale ba kowa da zai zo duniya an haife shi ne in ji manzon Allah ala fitratil islam illa annabahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi hadisin sharif ko duk wanda kaga ya zo duniya ya zo ne da alkawarin zai bi Allah to in yayi sa'a ya sauka gidan Muhammadu ko Musa ko Ahmadu shikenan sai a sa Ahmadu ba ruwan shi zai taso da musulunci in ko bai sa'a ba ya shiga ya sauka gidan na damina da da da da da da noman da kozo da jos da menene da sauran ba a shikenan ko wani cibiyar zai aje a cin gero Allah tsanin to Allah subhanahu wa ta'ala ce kawo kun kafirce bayan imanin ku fazuqul azaba ku dandane azaba bima kuntum takfuruna da abin da kai ku kasance kuna kafircewa amma ladina yaladu juhum amma wanda fusakun suka yi fari wa humul mu'minun sune mu'minai fa fi rahmatillah suna cikin rahman Allah aljanna hum fiha khaliduna su masu dawama ne a cikin tilka ayatun tilka wancan ka ayatullah هذه الآيات ونن آيوي يا رسول الله نتلوها عليك منا كان دامك يا محمد بالحق دكسيا والله يريد ظلما للعالمين ألا بايا نفن ذالين تنتهي بأن يأخذهم بغير جرم يكاما كما تعرض ليتين
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة نخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون Nam, walillahi ma fi samawati abin da ke cikin sammai na Allah ne wa fil ardi da abin da yake kasa mulkan wa khalqan wa abidan mallakan sa ne halittan sa ne bayin sa ne wa ila Allah turja'u al umur zuwa ga Allah ake mai da lamura ko ko lamura take komawa Allah yana gaya mana ya al'umma annabi Muhammad kuntum ya ummata Muhammadin fi ilmi Allah ya al'umma annabi kun sani a cikin sanin Allah kun kasance khaira ummatin ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat da aka fitar uzhiran linnas wanda aka bayyanar ga mutane domin ku tamuruna bil ma'rufi kuna horo da ya kamata wa tanhauna kuna hani anil munkari ga abinki wa tu'minuna billah kuna ba da gaskiya da Allah shi sa manzon Allah mai albarka yake cewa lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramin rusul kunna ashraful umami ولك الأمة التي قبل ذلك لما أتيت على أنبياء wato idan mai gidanka ya zamo buwaye kai ma sai ka zamo buwaye idan mai gidanka ya zamo walakantacce sai ka zamo walakantacce lawa suka ce laka da aizu in maulaka ansa wa in yahun wa anta ladabu hubuhatil huni ka'in kana da buwaya in mai gidanka ya buwaya in ko ya walakantu ka buwa walakantu yanzu kana ganin mai ciyawan gidan sarki zai kace yalla bai yalla bai saboda mene yalla ban ne ai ciyawa yake yi amma ya fito a gidan yalla bai dole ya zama yalla bai ko in ka ga mutum ya fito gidan mana ya ce akar makalla akar makalla to Allah yana gaya mana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun zamo mafifita al'umma wanda kullu in annabin mu yayi mana horo mukan ce sami'ina wa dana annan ne malamai suke cewa Abu Lahabi dan uwa ne na manzon Allah dan uwan mahaifin manzon Allah ne walidinsu wanda Abu Lahabin da Abdullahi mahaifinsu ɗaya amma me ya shiga cikin wannan saboda bai bi manzon Allah ba ashe kaga khairu ummatin yana cikin al'umma annabi amma ba mai bi ba ummatun ibaiyatun wanda yake to bai shiga cikin wannan ba kaga zamo wa jinin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai amfane shi ba ko sai ga wata rana kuma annabi yana cewa salmanu minna ahlul baiti mutumin farisa wanda ya baro ibada iri iri tun daga shirka ya zo ya yahudanci ya dawo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kai salmanu kana cikin mahalul baiti to kaga kenan a ce duk wanda ya bi manzon Allah yana cikin jama'an kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi balle ya zama cikin masu tamuruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ba za a rasa ka ɗaya a cikin waɗannan ba ko dai ka zama mai umarni da aikin alhairi ko mai hani ko ka zama mai imani da Allah Allah ce walau amana ahlul kitab da ahlul kitab sun ba da gaskiya lakana al-imanu khayran lahum da imanin ya zama mafi alkhairi gare su na na lahum gare su minhum amma a cikin su akwai mu'minai ta Abdullahi ibn Salam kaman Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa sahabi da sahabbansa amma wa aktharuhum yawancin su alfasiquna fasikai ne alkafirun da kafirai lan yalurukum lan yalurukum ba su cutan ku ayi yahud ya masharal muslimina ya jama'an musulmai juhudu ba za su iya cutan ku bi shay'in da komai ba illa azan bil lisani sai dai cuta a halce min sabbin na zagi wa wa'idin da narko duk mutumin da kake bin Allah kai ka san Allah kake bi kullum kana izgibari kana salati wani ya ce zai iya cutanka a nan ba zai iya ba ba zai iya ba sai dai cuce ka da zagi kawai ya ce maka mai kaza ko mai kaza ko mai kaza to haka Allah ke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yahudu za su faɗa ko dai ku dago mu kuna tare da Allah wa in tuqa wa in yuqatilukum wallahi da za su yage ku yuwallawkum al-adba za su juya su ba ku baya mun hadimina suna masu karewa sun balayun saruna sannan ba za a taimake su alaikum akan ku ba ballakum an-nasru alaihim taimako ya tabbata gare ku akan su gurbata ne ضربت عليهم ضربت عليهم الذلة أينما سلكوا إلا بحول من الله وحول من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أساءوا وكانوا يعقلون ضربت عليهم الذلة أن سنيا مسو قسكنشي أينما سكفوا دو إن أكا ساميسو حيث ما وجدوا فلا إذ لهم باب ويا قريس ولا أجسام باو نكيو إلا كائنين بحبل من الله sai sun kasance da igiya daga Allah wa hablin da igiya minan nasu daga mutane almu'minuna mu'minai wa huwa aduhum ilayhi bil iman bil amani shine amanan da aka kulla tsakani ala ada'il jizyati bisa ba da kudin jizya ay la ismata lahum ghayra zalika ba su da wani isma in ba wannan ba wa ba'u bi ghalabin min Allah sun koma da fushi daga Allah wa dirban alaihi mazil maskana an sanya musu kaskanci zalika wancanan ka bi annahum sabbi bi annahum domin su kanu yakfuruna sun zama suna kafircewa bi ayatillah da ayoyin Allah ويقتلون الأنبياء سنا كش النبا بغير حق ما تare da haƙi ba takin ma sau amr Allah kanu yaqtulun sun zamo suna ketare gaskiya halal ila haram suna ketare halal ma haram kaga wa bawo bika labin dinnan wa zurban alim zillatu har yau ba nasara dinnan da kake gani ba su da kwanciyar hankali kasa ma sun rasa sai da suka taru suka je suka kwace wani wuri a cikin baitul maqdis suka suka suka suka yi garin su alhali duk Allah ya watsa su a duniya saboda gaba da annabi Muhammad gaba da annabi Muhammad saboda manzala sana da ya aika masu lokacin da ya bayyana ku zo ku karbi abin da kuka sani ku bi abin da Allah ya hore ku a cikin littafin ku me suka yi dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dake shi suka suka shi suka yayyaga takardar manzo Allah manzo Allah ya ce to Allah ya yaga su Allah kare za su kwanta hankali ai yanzu kun samu kwanci hankali ba su yahudawa kullun yaki kuma a duniyar na ba mai kudin su ba ba mai dabarar su ba mai wayan su ba mai iya tarin su amma ba su da gari yau da an ce falastin da abin nan suna fada gobe bam wannan bam wannan bam haka nan kullum su ko nasara da yake yan wayo ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aika suka karbi dan sakon manzon Allah suka girmama shi suka girmama shi suka ba da sako a kawo manzon Allah cewa to mu dai ni gaskiya muna na akan abin da muke manzon Allah ya ce aw to ba za a rinjaye ku a duniya ba to nasara ya miƙe kafansa a duniya yahudu ba to Allah ya ce zurban alaihim zillatu an sa musu kaskanci aina ma su duk inda aka same su ga nan har yanzu kisan bai kare musu ba ويخبرون بغير كانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أهل الكتاب زمو دي ديبا akwai cikin ahlil kitabi akwai ummatun qa'imatun mustaqimatun sabitatun anil haqqi al umma madaidaiciya mai tabbata kan gaskiya kaman abdullahi ibn ya salam radiyallahu anhu Allah ya dade shi da sabansa kaman najashi wanda yake mulkin Habasha lokacin da sahabbai suka yi hijira suka je wurin ya ba su dama su zauna duk suna cikin muminai da kuma waɗansu mutum arba'in daga Nasara na Jarana da waɗansu talatin da uku daga Habasha da waɗansu mutum uku daga Rom da wasu jama'a daga Nasara kamar wani da ake ce mishi As'adun Zararata da Bararun Mazu da Muhammad ibn Muslimata da wani Sarmat ibn Anas duk da sun zamo suna yin addini da littafan da ne da annabi Muhammadu ya bayyana suka ce sun ga gaskiya Abdullahi Salam ya ce ai da ganin annabi na gane shi na gane shi na zo na musulunta Allah ya ce to ba su zama daidai ba waɗannan mutanen kirki ya tiluna ayatun Allah suna karanta ayoyin Allah ana illai sa'o'in dare ai sa'atihi wa hum yasjudun suna sujada yusalluna suna sallah na alim يؤمنون بارك يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يؤمنون سنا بارك بالله تعالى واليوم الآخر درانا قرشي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سنا خورود يا كما سنا هنيك أبنكي ويسارعون في الخيرات سنا لجرجع الخير واولئك الموصوفون وان ابي بن صفنتاوا بما ذكر da abin da aka ambata min salihin suna daga cikin salihan bayin Allah wa minhum man laysu kadhalika wa laysu min salihin akwai daga cikin ahlul kitabi wanda ba daidai suke da waɗannan ba ba haka suke wa zama cikin salihai ba kaga Allah ya ce wa sari'una suna gaugawa zuwa ga alkhairi wato duk aikin alkhairi karka yi jinkirinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alhujulatu min ash-shaytani wa ta'anni min ar-rahmani gaugawa daga shaytan ne yi a hankali kuwa daga ubangiji ne amma banda wajen neman gafara don Allah ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi rige-rige wajen neman gafara haka nan kuma aikin alkhairi karka yi jinkiri da shi shi sa maza Allah ce ikita ne khamsan qabla khamsin karibaci abu biyar gama kamin biyar su zo karibanci kuruciyanka kamin tsufa ya zo karibanci lafiyanka kamin rashin lafiya ya zo karibanci samun damanka kamin shagala ya zo karibaci wadatanka kamin talauci ya zo karibaci rayuwanka kamin mutuwa ya zo abinda ake nufi a nan maza Allah yana faɗakar da kai cewa tun ran da ka zo duniya hatta numfashin nan da yake fita yake dawa yana da adadi numfashin nan ba numfashi da kake din nan yana da adadi ran da adadin shi ya kare in ya fita ba zai dawo ba to yau da safe numfashin ka yafi yawa yanzu ya rubu kwanukanka kidayayyu ne sa'o'inka kidayayyu ne watanninka kidayayyu ne shekarunka kidayayyu ne jiya ka fi kusa da lahira ka fi nesa da lahira fiye da yau yau din nan kowa ya kusaci ajalin shi gobe ma za ka kusaci ajalinka to in ka san irin wannan ya za ka tozarta lokacinka to kai gani ma samun faraganka kenan samun faraganka in Allah ya barka ka tsumo wannan kuma to idan kana yi tun lokacin da kana da karfi sai Allah ya kwace karfin ya tsufa ya zo sallah da kyar tashi da kyar azumi da kyar Allah ya ce duk na yafe a rubuta mashi ladan ni na hana ni na hana bawa na da za ka je masallaci ka ruga duk duk yau sai ga ka da sanda da ba ta kawai Allah ya ce yawa haka nake son ganka haka nake son ganka a zo a hankali in ka zo Allah ya ce ku rubuta mashi yadda yake gudun na yana kuruciya ku rubuta mashi kana iya tashi kai sallah yau babu yau azumi ya gagara tsufa ya zo Allah ya ce ku rubuta ma bawa na azumin shi daidai ni na tsare shi to ma baka saba da su ba eh lokacin da kake da lafiya baka saba da su ba kai ne tsallan kwallo kai ne tsallan solo to za a rubuta maka ladan bolo ne a wajen ko gidan dambe ko menene kai baka je masallaci ba kana tsufa asara ta zo shine ayi ma'anar asara gashi ka tsufa kai asara dan abin da za a rubuta na alhairin baka faro daga can ba balle a rubuta sai dai kuma Allah da adalci ba zai rubuta maka wancan da ka kaza yi ba tun da ka kaza yanzu ba zai rubuta amma wancan dai suna nan a jirge don haka kowa ya sani cewa duk sanda kaga ka samu wata ɗaya a duniya kana farin ciki wallahi dai na ka kusa lahira ko mutum ya ce wai na ya shekara sittin bari a biki to saura shekara na Allah na na mala'ika na kallon ka kowane rana sai mala'ika ya duba sunana da sunanka so saba'in lokaci yayi ko bai ba dan la yasakirun sa'atan wala sai ba za ka ga sakon ba zai wuce ma wannan ai sari'u ila magfiratin kar ka yadda ka zauna ba neman gafara da kayi abu ka tuna ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba wasa a ci duk aikin alkhairin da za a yi kar ka ce a bari sai an jima mutum yazo yace zai musulunta a in alwala yanzu nan ka musulunta a zan je istighfari a mutum yazo zan karbi istighfari ba shi a wannan lokacin sa kai gaugawa lokacin nan tafiya yake yi kowa ya rasa abin da kai yau din nan ka rasa abin da kake ci sadaka ay gaggawa Allah ce wai sari'una ila alkhairati wai sari'una ila alkhairati ulaika almawsubuna bima dhikra min as-salihin wama taf'alu abinna kuka aikata bil yayi ayyatu hal ummatu ya wannan al'umma wa bil yayi ay wama yaf'alu ay al-ummatu al-qa'ima min khairin na alkhairi falan tukfaru bala hana makuladan sa ba bil wajhaini ay lam ay ta'dimu sawabu bal tujazawna alayhi za'i maku sakayya wallahu alimun bil muttaqin Allah mai masani ne da masu tsoron Allah shine manzo Allah zan yake cewa ku yi gaggawan zuwa sallah ku yi gaggawan shirya budurwa in lokacin auren ta yayi domin wancanan ka wato irin waɗannan irin waɗannan sallah farkon lokaci da zaran lokacin yayi ka tashi kai amma bakar kai kamin lokaci yayi dan yan kai kamin lokaci yayi bai da muhalli in kai farkon lokacin nan to haka ake so don baka sani ba kila kafin karshen lokacin ka mutu na'am ulaika hum khalidun na ina ladina kafaru hakika wanda suka kafirce lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su tunkuɗe musu ba wala auladun ko ‘ya'yansu min Allah daga azaban Allah shay'an wani abu wa sau ma bi zikiri li anna lil insani yadfa'u an nafsihi taratan bi fida'il mal wa taratan bi isti'anati bil aulad Allah ya ce dukiya da ‘ya'ya ba za su tunkuɗe maka azaban Allah ba domin sa aka faɗi dukiya da ‘ya'ya domin al'adan mutum wani lokaci yakan tunkuɗe makansa da fansan kuɗi har mutum yake cewa ba dai gamu bane ai kuɗi zai aiki mu je yanzu kuɗi zai aiki to Allah zana da ce a lahira ba wannan wa taratan wani lokaci bil isti'anati bil aulad dan sai zo ai babban mutum ne ai babansa ne kaza a fanshe shi Allah ce a ranar kiyama ya'ya da kuɗi ba za su tun kuɗe maka azaban Allah ba wa ulaika sabunna waɗannan yan wuta ne hum khaliduna su masu dawama ne biya a ciki
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها شر مصابتها قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يكونكم خبالا وما عملتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله ya ci gaba da bayyana halin kyauta irin na munafiki ko kafiri masalu ma yunfiquna ayyul kuffar kwatancin abin da suke bayarwa na sadaka kafirai fi hadhihi alhayati dunya a cikin wannan rayuwa na duniya fi adawatin nabiyyi a cikin gaba da annabi a zirkihi wa ganiya kama salirihin kamar iska ne fi hasiru aka ce iskan nan ya zo da zafi aw bardun shadidun ko tsanani sanyi mai tsanani asabat harsa qaumin ta samu shukan mutane shi shukan nan ruwa yake so yayi sanyi sanyi in yayi yawa ya kashe shuka zafi in yayi yawa ya kashe shuka to haka Allah subhanahu wataala yake misali ciyarwan kafirai don gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zara kaume shukan mutane zalamu an fusa wanda suka zalunci kanin bil kubri da kafirci wal ma'asiyati da saban Allah fa alakatu ta alakat da su wa lam yantafi'u bihi ba su amfana da shi ba fa kazalika haka nan nafaqatuhum ciyarwansu zahibatun mai tafiya ne la yantafi'una ba su amfana biha da ita wa ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su bi zaya'i nafaqatihim da tozartar da ciyarwansu ba su ne suka ciyar ta inda bai dace ba walakin an fusahun ya amma kanun su suke zalinta bil kubri da kafirci almujimi mai wajabtawa ne na yayi haka to zartansa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattakhidhu bidanata kar ku ruki bidana abokan boye asfiya tud'unakum ala sirrikum wanda kuke gwada muku sirrin kuke gwada muku sirrinku min dunikum in ba ku ba ai gairukun wanin ku min al-yahudi wan nasara wal munafiqina ma'ana karkar ki ba yahudi kace babban abokin ka ne ya san komai naka karki ni mun nasara kace babban abokin ka ne ya san komai naka da munafikai an dai ba ku dama ku yi mu'amala irin ta duniya amma kace komai naka ba yahudi shine ya sani kai haka wannan mutane fa la yalunakum khabala ba sa takaita muku barna fa ayi nusiba min al-khafidi ai la yaqsiruna lakum bil fasadi banna suke maku mai tsanani waddu ma anintum sun yi guri na annati kuma wahalan wa wa shiddatil lar qad badat al balagala wa haqiqa ga ba ya bayyana lakum tsakanin ku min afwayin daga bakin su bil waqi'ati da aukawa fikum a cikin ku wa itla'il mushrikin in kai da mushrikai ala sirrikum bisa sirrinku wa ma tukhfi sudurum abinda kirjin su ke boyewa min al adawati na gaba akbar ya fi girma qad bayyana lakum al-ayat hakika mun bayyana muku ayoyi ala adawatihim bisa gaban su in kuntum taqilun in kun zama kuna fahimtar zalika wancanin ka wala tuwaluhum kar ku zubance su alhamdulillah
akan magana ko wani bawan Allah ya bai ka tuwo ba ya yi tuwo ne bai ka tuwo ba mai karɓar wazifa ce da saurara daga inda take duk inda yake ana yi don Allah ne isa kibari ne su lace da la ilaha illallah an karba ba a bari ba a hadawa da wani ba a ziyarar wani wani wanda ba tijjani ba wannan shine ka'idar dariƙan tijjaniya inda duk gaji in kana wurin na baka dariƙan tijjaniya da izinin shehu tijjani a da inda kake na baka insha Allah a gaba akwai ba da ne hukuncin matan da ake ta ma tafiyar zina ake ta mata zargin zina su kuma wanda suke mata wannan hadari ba su da shaida ko kuma an kama ta da shi mene hukuncin mafi su waɗannan da da hukunci in ta kai su ƙara sai a yi masu haddi ta yi masu ƙazafi bulala tamanin tamanin ya tabbata a kansu don shaidan zina ba abin da fi shi wuya ba abin da fi shi wuya ba irin sauran shaida ba ne shaidan zina da za ka ce ai na ga wani da wancan sun shiga ɗaki sun fito duk sun yi zuba in ka kai shari'a akan wannan ka ce sun yi da wala a hukunta ka na fata sun shiga ɗaki sun fito kowa ji ba kashe ba kashe ba da zina kowa ne zufa ka san ya za a yi zufa haka kawai a doka gani sai an samu shaidu hudu su gani lokaci ɗaya su ga kaman turmi da taɓarya kowa kuma ya cika sifa cewa ya gani idan mutum uku suka ce sun gani turbi da tabarya ɗaya ya ce a'a shi dai ya ga ƙasa na motsi sama na motsi to sauran makarita ne.
a karbar kasa mene hukuncin mutumin da yake kan mota ya je haɗari ya buge mutane takwas mutane takwas ɗin nan kuma suka mutu to ka fara ɗaya zai yi ko ko duka takwas ɗin zai yi.
mutum takwas kan fara su ya kama shi takwas ya kama shi ai kowanne rai ne kowanne ɗaya rai ne a ciki
mene hukuncin mutumin da an almajirai sun yi bara a gidan shi annabi waye ta sai buga mun tsawa ko dinga dake su mene hukuncin sa a'a ya kori jakadan Allah a gidan shi manzo Allah sallallahu ya ce idan kana kofar gidanka sai ka ga wani mutum ya zo ya ce allazi wahidu to jakadan Allah ne ya turo ya karbi alkhairi a wajenka dan a rage maka kaya sai ya kori wanda Allah ya turo ya ce hadiyatu min al-bani hadiyatu min Allah as-sa'il bil bani wani babban kyauta daga Allah ka fito waje sai wani ya zo ce wallahi wallahi na zo wajenka ne wallahi garin gidan ba komai ba da su same ni wallahi na rasa inda zan zo zo wajenka to hadiya ne daga Allah ya kawo maka a gida nawa ya wuce kai kadai ne ya je wajen wani mana to kar in ba ka da shi kar ka gaya masa mummunan magana ka ce malam ya haƙuri ni ma dai gari yanzu kowa yana cin abin da yake to ala kulli hali kila ka bi shi kila kana da hamsin da ko goma ka bashi ko ashirin kai kai amfani da talatin sannan ka wannan yana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa amma sa'ila fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar Allah ya ce duk wanda ya roƙe ka kar ka tsawatar da shi to in ka tsawatar da shi wa ka tsawatar Allah da ya turo shi kake wa tsawa to ta kai da Allah
Malam ana so ka kan hankali ga manyan ma'aikata wanda suke ke musulmi wanda suke ke manyan kuma musulmi. Idan an zo na kwan aiki, idan aka haɗu tare da wanda ba musulmi ba da wanda yake musulmi, maimakon su kokari a ɗauki musulman nan da yawa, sai a ɗauki mutane kaɗan daga cikin musulmi an nan ko da yawa. samun adalci a cikin shine malam ake so ka jan kuɗi akan wannan illa shi ya dame mu a musulunci wanda muna ji muna gani wannan da ba musulmi ba duk inda aka sa shi shugaba a wani wuri zai kokari ya dauna sa zai kokari ya dauna sa duk yanda zai yi ya zo nasa aure shi ko musulmi ya aka zaga aka biyo ta wajen wata mata aka lallaba ko aka bada ambulan zai dauki wannan to wannan rashin sanin girman musulunci kenan wannan abun yana karya musulmi da musulunci saboda haka su ji tsoron Allah wannan wurin da kake fa ba gidan ubanka bane an jima kadan an jima kadan za a ce tsohon bamisek ko tsohon darakto ko tsohon ba ba ya tsoho ba wanda aka gaji da shi aka kore shi to idan ka sa an ne zai kalle ka ai ba abin da ya lafi shi sai kaɗan za a samu masu abin nan sadaka su ji tsoron Allah wannan ba kishin musulunci ba ne kishin musulunci ka ga musulmi a wajen ka taimaki dan uwanka musulmi kamar yadda su suna da haɗin kai da zaran wani babba ya zo wurin za a tattaru a je a ce mashi kaza a ce mashi kaza lalle ne kai kai ma addinin ka aiki sai ga suna ɗaukan mutanen su in wani matsala ma ya same ka kaje wajen musulmi dan uwanka zai ki taimaka wani lokaci in kaje wajen wanda ba musulmi ba sai ga ya taimaka maka shi kawai kana zuwa ya daga ka kai wai bai ganka ba yana shan shayi shi ya hau kujera yana shan air condition to ka dawo ka sha zafi ya kabari ba da zarafi ba Allah ji kan malam gaura yau ya cika shekara biyu sakataren masallacin nan shi ma an ce ya rasu na masu itikafi Allah ji kan Allah gafarta masa Allahumma ghfir wa rahmu Allahumma ghfir wa rahmu fatiha salatul fatiha إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع أمر الخاتم على سورة الحق هذه إلى سورة المسلمين وأنا من يرجو اللهم اغفر لحينا وميتنا وغرنا وعبدنا وسجينا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وخالدنا وغيرنا وضائنا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
صلى على محمد يا ربنا.